بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 23 ga watan rabi'u sani shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna darasi na goma za kuma mu tashi akan aya ta hamsin da shida a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam Allah ya mamu ikon faɗan daidai ya ɗora mu akan daidai din yau za mu tashi wadkur fil kitabi idris
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
الله مدوككين سركي ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadkur fil kitabi Idris kamar yadda ya bayani wadkur fil kitabi Ibrahim wadkur fil kitabi Musa to yanzu kuma ana magana akan wato annabi Idris ka ambata musu labari na annabi wato Idris annabi Idris annabi ne duk da cewa bai ce fi nabi wato nabi Allah Idris ba um, annabi ne daga cikin annabawan Allah da Qur'ani ya ambace shi kuma ya zo ne kafin annabi Nuhu kun gane kafin annabi Nuhu tsakaninsa da annabi Nuhu shekara dubu sai da annabi nuhu ya zo ya zamani ai sai da shi idris ya zamani bayan shekara dubu allah ya turo annabi nuhu shi ne ake ce da shi akhnuk ai akhnuk nuh dan gidan yarid mahaifin shi ibnu shis ibnu adam shine mutum na farko da ya fara duba akan taurari fa nazara nazaratan fi nujum da kuma lissafi da hisab daga annabi adam babu wani annabi ba wani manzo na farko in ba idris ba a bayan annabi adam yake alaihi salatu wassalam kamar yadda imam al-alusi ya faɗa cikin tafsirinsa ka ka ba su labari a cikin wannan littafi labarin bawan Allah Idris innahu kana siddiqan nabiyya annabi ne mai lazumtar gaskiya shine ma'anar siddiqan nabiyya mulazimul lisidqi mai lazimtar gaskiya kuma yana cikin waɗanda muka ɗaukaka shi muka ba shi annabta warfana makanan aliyya muka ɗaukaka shi muka ba shi sharafin nubuwaci wa zulfa inda Allah menene muka ɗaukaka shi wato makanan aliyya matsayi mai girma madaukaki malamai suka ce Allah yana nufin muka sa shi a gidan aljanna shi ne wa rafa'anahu makanan aliya suka ce iz la sharafa a'la min zalik babu wani daukaka sama da mutum ya shiga aljanna ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya bashi daukaka sama da sauran annaba gaba daya shi kuma hai kwarai kwarai gaske shi yasa yanzu sai ya daga hannu sai ya addu'a ce Allah ka ba wa wani aljanna to shi nan an gama labarinsa kawai anan aka tsaya واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا هو كما الله مدوكين سركي يتي ورفعناه مكانا عليا daga nan wannan sura mai girma ta fara hakaito mana wasu labaran kuma bayan wannan labarai na annabawa bayanin waɗanda suka zo bayan annabawa su kuma me suka yi sun toza ta sallah sun bi son zuciya da sha'awa sun bi ra'ayi kuma Allah ya bayanin sakamakonsu to sai rufe ya ce waɗannan suna cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima dan ka gane cewa ba wani wanda yake da daraja yake da matsayi a wajen Allah sama da annabi ko manzo me Allah ya ce أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل السبيل وممن هدينا واجتبينا haka إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات na'am فسوف يلقون غيا Allah kiyam Allah yake cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adam wannan ismul ishara din na ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim wadancan su ne waɗanda muka yi musu ni'ima wato yana nufin annaba wanda aka ambata a cikin wannan sura ko kuma ma da wani wannan sura imam ibn kasir a cikin tafsirin sa yace ulaika ay haula'i nabiyun yace wa laysa al-madhkurina fi hadhihi sura faqat bal jinsu al-anbiya alayhi assalam ba wai waɗannan annaba na wannan sura kadai ba a jinsin annaba gaba daya alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adam to suwaye waɗanda min zurriyaci adam um, annabawan da aka ambata a cikin wannan surar adadin su malamai suka ce sun kai mutum goma sun kai mutum goma na farkon su annabi zakariya za ku iya tuna mun yi bayanin annabi zakariya ko na ƙarshen su shine annabi idris shi ma kuma ba manta ba yanzu yanzu nan mun yi magana annabi Idris to in ka dubo su Allah ya ce ya yi musu ni'ima ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim sai ce min zurriyati Adam daga zurriyar annabi Adam abinda ake nufi anan zurriyar annabi Adam Idris don wannan idris ɗin jikan annabi adamu ne wasu sun ce shine shis ba kai annabi shitu ba wasu sun ce idris ɗin shine shis so min zurriyati adam ana nufin idris shi kadai wa mimman hamalna ma'a nuh da kuma wanda muka ɗauka tare da Nuh ana nufin Ibrahim shi kadai wa min zurriyati Ibrahim da kuma zuriyar Ibrahim ana nufin Isma'ila da Ishaqa da Yaquba waɗannan su ne zuriyar Ibrahim sai kuma wa Isra'ila ana nufin wa min zurriyati Isra'ila zuriyar Isra'il ana nufin Musa da Haruna da Zakariya da Yahaya da Isa wannan duk ana nufin zurriyat um, Isra'il kenan malamai suka ce da annabi Idris da annabi Nuh suna da sharaful kurba ga annabi adam ma'ana suna daga cikin annabawan da suka fi kowa kusa da annabi adam annabi idris da annabi nuh shi yasa suka samu sharaful kurba min adam ma'ana suna matsar suna kusantar annabi adam shi kuma annabi ibrahim yana da sharafin kurba na mai kusanta da annabi Nuh yana kusa da mai annabi Nuh Ismail da Ishaq da Yaqub su kuma gaba ɗayan suka haɗe suna da sharafin kurba da da ainihin wato Ibrahim yace wa mimman hadaina wacce baina daga cikin waɗanda muka shiryar kuma muka kuma zaɓe su wannan ma'atufun ne ala qawlihi min ce adama wannan min din litab'id ne ma'ana min jumlati man an'ama Allahu alaihim ulaika alladhina hadainahum cikin waɗanda Allah ya musu nima akwai wanda muka shiryar da su zuwa ga hanya ta gaskiya muka zaɓe su muka ba su dakon annabta da manzanci da wahayi in ka lura ya kai bawan Allah mai karatu waɗannan Allah madaukin sarki ya faɗa da kansa cewa ya musu ni'ima ya girmama su ya ba su ayyuka na ƙwarai suna da ainihin wato sharafa da matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bayan abubuwan da Allah ya ci ambata a baya suna daga cikin waɗanda Allah ya zaɓe su in an ce masu waye 'yan gatan Allah su ne annabawa su waye Allah ya fi san su su ne annabawa in za ku yi taro ku faɗi falala da daraja da matsayin wasu masu kima to ku ringa ba da tarihin annabawa Allah ya ce su ne ya shirya da su wa mimman hadaina wajtabaina mun shiryar mun kuma zaɓa istafahum li hamli risalati ya zaɓe su don ɗaukan manzancinsa ina maimaita muku babu wani mutum da yake da daraja ya fi annabi cikin annabawan Allah ku sa shi wannan a cikin aƙidar ku ku bauta wa Allah da shi kada wajen bayanin wani karama da wani matsayi na wani mutum a daga maka shi har a kai maka shi matsayin da ya wuce annabi cikin annaban Allah Allah kiyaye mu shi yasa Allah ya bayani a cikin suratul nisa'i waɗanda Allah ya musu ni'ima din wanda bayani ya fi wannan nanan surar fadi Allah ce wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين يتي وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صفوفين سورنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا idan har an karanta musu ayoyin Allah shine Ar-Rahman sai su fadi suna masu sujada wa bukiyan suna masu kuka wannan bayanin ne da rikati mashairihim suna da taushin zuciya suna da tsoron Allah ƙur'ani yana sa su yi kuka ƙur'ani yana sa su zuba su zubar da hawaye maganganun Allah da ayoyinsa yakan girgiza zuciyarsu suna tasirantuwa matuƙa lokacin da suka ji ana karanta ayoyin Allah wanda irinsa ni da kai ake so mu sifantu da shi kar mu zamanto masu ke kasashiyar duciya kada mu zamanto wanda ba ma so mu ji ƙur'ani gashi ana baka labarin annabawan Allah na ƙwarai da Allah ya zaɓe su idza tutla alaihim ayatul rahman ayoyin Allah karru sujjadan sai su fadi suna masu kafa goshinsu a ƙasa don girmama Allah da girmama ayoyin Allah wa bukiyan ga kuka daga albukawai sharkam suke jikewa da hawaye saboda tsabar ƙur'ani ne musu tasiri ka yi ƙoƙari ya kai ɗan uwana ya zama ƙur'ani yana maka tasiri a rayuwarka kana son ka ji shi yakan tayar da tsikar jikinka idan an yi bayanin ayoyin azaba sai ka ga hawaye yana zubo maka idan ka tuno laifuffukanka ka tuno abin da Allah yake faɗa na tashin alkiyama ka tuna cewa za ka kwanta a kabari za a tashe ka sai kuka ya zo maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa Allah ya yi alƙawari duk idanuwar da ta zubar da hawaye don Allah ido da ya zubar da hawaye don Allah to Allah ya yi alƙawari ba zai kona wannan idan ba ka samu wani guri ka keɓanta ka ɗauki alƙur'ani ka rinka karantawa dalla-dalla daki-daki ya rinka shigarka ya rinka tasiran wato ka rinka tasirantuwa da shi musamman idan ka tuna laifuffukanka musamman idan ka tuna baka yi wa Allah bauta kamar yadda ya kamata ka masa ba musamman idan ka tuna nauyin al'umma da ke kanka zunubin da ke tattare da kai yau a ce ka faɗi ka mutu mai zaka ce wa Allah sai hawa ya to Allah zai maka rawa har zu sujjadan ko bukiya yana daga cikin sufufin bayan Allah na ƙwarai alƙur'ani yana tasiri gare su Allah ka sanya mu cikin masu zubar da hawaye in mun ci na ayoyinka a wata riwaya manzo Allah ya ce idan ba ka yi kukan ba to ka sa kanka ka yi kukan idan zuciyar ba ta yi kukan ba ka sa ta ta yi kukan ka ce ki kuka mana don ka shiga cikin waɗannan ka ajiye rekod ka kafa tarihi wata ran a gidanka kana sallah da daddare ka kafa goshinka a ƙasa kana sujjada ka yi ta addu'a sai ka ji hawaye ya zo maka kana roƙon Allah ka kafa rekod don ka shiga cikin waɗanda Allah zai musu rahama sun zubar da hawaye daga cikin ayoyi da suka zo suna bayani akan haskaka irin wannan aya akwai faɗansa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul isra'i qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ko ku yi imani da shi ko kar ku yi imani da shi waɗanda aka ba wa ilimi ana ba da labarin wasu suka gabace ku su kam in an karanta musu ayoyi faduwa suke suna sujada suna cewa Allah tsarki ya tabbata gare ka lalle wa'adin ubangijinmu abun aikatawa ne gaskiya ne suna faduwa suna kafa fuskarsu a ƙasa suna kuka kuma ƙur'ani yana ƙara musu tsoron Allah amma yau idan kana so wai ka ji daɗi hankalinka ya kwanta ka more sai ka siyo kiɗa ka saka a motarka duk wanda ka ga ya kunna kiɗa yana abin da to ana yana jin daɗi kenan an raba shi da alkur'ani an hada shi da kiɗa shi yasa suka yaudare mu dukkanin tones na wayoyinmu duk suka sa mana kiɗa saboda sun san Allah baya son kiɗa mutum ya zauna ya kunna kiɗa a ɗakinsa ko a shagonsa ko a falonsa yi ta cin kiɗa dan adaidai sahu ne ko mai mota ne mutum ya kunna har wasu tafka tafkan spiku da robobi kan manya-manya a samu spika ake sanyawa a cikin keken ko mashin ɗin adili sau saboda a sha sauti ba wai don a sha kira'ar su dai ko shirin ko khalilu usari ba ba kuma don a kunna wa'azi a ji shi da rangadau ya tasiri a zuciya ba a dan ta more ka ji kiɗa ka sanya wa wanda ka ɗauka kiɗa ka ɗauki zunubinka ka ɗauki nasa ليحملوا أوزارهم كاملة a ofishinka kiɗa ne a motarka kiɗa ne a ina ne ɗinka kiɗa ne ana program a gidan rediyo an kunna kiɗa sha'awa kake ka kunna ka ji kiɗa ya zo a riwaya cewa duk wanda yake jin kiɗa ran tashi alƙiyama daga cikin ƙaramin azabar da za a masa za a narka dalma dalma za a narka ta tai ta zama ruwa a rinka tsiyaya masa a cikin kunnensa yana shiga cikin kansa yana fita dalma ya zo a riwaya cewa duk wanda ya lazumci jin kiɗa ana jiya masa tsoron ya yi mutuwa ta munafurci mutuwar munafukai zai mutu mutuwar munafukai a wata ayar Allah ce wai da sami yau unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'a in sun ji abin da aka saukar wa manzo sai kaga idanunsu kawai suna ciccikowa da hawaye suna zubar da hawaye saboda tasirin tuwa da alqur'ani mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin cikin suratul ma'ida wannan ayoyin suna nuna mana ashe sifan mu'minai na kwarai masu gaskiya annahum yata'assaruna ta'assuran aziman inda sama'ihim li kalamillah mu'minan kwarai suna tasirantuwa tasiri mai girman gaske a lokacin da suke jin zancen Allah idan har kai mumini ne to idan ana karanta qur'ani yana maka tasiri shi yasa wallahi ba karamar riba bace a rayuwa Allah ce muke ka rinka zuwa ana koya maka ma'ana alqur'ani ana fassara maka ayar Allah ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce muke ka ce ka ji tafsirin qur'ani tun daga bakar hannasi duk ayar da aka jawo ka san me Allah ke nufi ai ka more to suna tasirantuwa da alqur'ani kuma tasirin ne ma har yasa suke fashewa da kuka su yi sujjada su fashe da kuka zukatansu da jikinsu yana rawa imam ibn kasir yace idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya ay idza sami'u kalam allah almutadammin المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانا وشكرا على ما هم فيه من نعم ai bayan Allah na kwarai su ne idan suka ji maganar Allah ayoyin Allah da suke kunshe da hujjoji da dalilai da suke nuna kadaituwar Allah sajadu li rabbihim sai su faɗi su sujada ga ubangijinsu suna masu kankan da kai da nuna gajiyawarsu akan kai lalle sun gode wa Allah akan ni'imar da ya musu ta musulunci da imani to shi yasa malamai suka ce an shar'anta ijma'i ne na malamai wannan ayar za ku ga akwai alamar sujada cewa ana yin sujada a wannan wurin iqtida'an bihim dan koyi da waɗannan bayan Allah ko annaba da suka gabata wattiba'an liman min walihim wata ran sai da Umar ya zo karanta ayar da ya zo karanta sai ba da ya sujada Umar kenan da ya sujada sai ce haza sujud fa aina al-buka ga dai sujada na ina kuka taho ayi Umar dan an ce kharru sujjadan wa bukiya yace to ga sujjada kam nayi ina kuka kuka zo in kuka to sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labarin abinda waɗanda suka biyo bayan waɗannan annabawa da manzanni suka aikata Allah ya musu ni'ima amma sun watsar da ni'imar fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya sai gashi wasu sun wuce bayan waɗannan fa khalafa min ba'dihim khalfun khalafa min ba'dihim khalfun al khalfu malamin tafsiri suka ce al auladu sai gashi ‘ya'ya da jikoki da waɗanda suka biyo bayan sun shuɗe shine khalafa min ba'dihim khalfun kalmar khalfu ana nufin al'aulad da jam'insa da ƙwayaɗinsa da ɗaya ne amma ku lura kalmar khalfu galiban ana amfani da ita ga waɗanda suka wuce masharrantan mutane masu barna in an ce khalifu a larabci to waɗanda suka shuɗe fa khalafa min bani khalfun wato masu barna da suka biyo musu baya to su waye waɗannan wasu suka ce yahudu da nasara su ne khalfun nan da sauran cikin mushrikai waɗanda suka zo bayan annabawan suka saba wa shari'ar annabawan suka saba wa addini da dokokin annabawan suka yi sakaci da abin da aka ce su yi suka isa hannu akan abin da aka hana su suka aikata abin da aka ce kar su aikata suka ƙi aikata abin da aka ce su aikata to akwai khalaf wancan khalfun akwai kuma bi fathil lam khalaf khalaf shi kuma ana amfani da shi na yabo ne wanda suka shuɗe na kirki khalfun waɗanda suka shuɗe na banza khalaf na kirki shi sa ya zo a hadisi يحمل هذا العلم من كل خلف وجوده kaga annabi amfani da min kulli khalafin khalaf ma'ana mutanen kirki na ƙwarai abinda dai ake nufi bayan wucewar waɗancan annabawa da aka ba ku labari zababban bayan Allah da Allah ya musu ni'ima sai ga wasu masharranta sun biyo bayan su fajirai ga sifar su adaa'u sala sun tozarta da sallah adaa'u sala ana nufin wato tarakus sala sun ƙi su yi sallah ko kuma ba su yi ta a bisa fuskar da ake so su yi ta ba abu na biyu wattaba'u shahawat suka yi ta bin sha'awa wattaba'u ash-shahawat suka yi ta bin sha'awa abinda ransu yake so allati ja'alathum yanhamikuna fil ma'asi san zuciyar da yasa suna nutsewa a cikin sabon Allah suna gaggawa wajen aikata munkari fasaufa da sannu yalkauna gayya za su gamu da wato hasara shine gayya alghayyu a larabci alkhusran shine alghayyu da sannu za su gamu da hasara shi yasa a larabci ake cewa gawa fulanun yaghwa ai idza dalla gawa fulanun yaghwa dalla fulanun sunan shine algawaya algawaya alkhusran algawaya ad-dalal wasu ka ce a'a gayya wani kwari ne a cikin jahannama sunansa gayya na Allah kwari ne a jahannama wanda aka ce ku nemi tsarin Allah ya ba ku da zafin wannan kwarin shine gayya wasu ka ce in fa sofa yalkauna gayya ba kwari bane ba wato wani kogi ne kogi amma a ƙasan wutar jahannama kogi ne saman sauta jahannaman nan da kake ji a ƙasanta akwai wani kogi mai suna gayya fasofa ya kauna gayya ka san me wannan kogin kogin ruwan jini ne da ɗiwa da ruwan ciwo da in an ƙona yan wutar jahannama wannan ruwan yana tsiyayewa har ya zama kogi اللهم أجرنا من النار ونعوذ بك من خزي annar wa tsamiya ko nama ne ka zo kana gasa shi ba ka ga da farkon gaso sai yana yin ruwa to haka dan adam ana kona shi sai yayi wannan ruwa yana tsiyayewa to shine zai zama ruwan kogi kogi guda na yan wutar jahannama to waɗanda suka yi suka tozatar da sallah suka bi sha'awa to fa sau yin kauna gayya malaman tafsiri suka ce duk lokacin da aka zo fasar aya wance ya ce ma'anar ta kaza wance ya ce ma'anar ta kaza wance ya ce duk to tana iya dauka tunda babu cin karo abin da nake so in dawo da hankulan ku kai shine me yasa aka yi musu wannan hukuncin azau sala kun san to da sallah shi ya ja musu wannan kin yinta kan lokacinta ta kin yin ta irin yadda annabi ya ce a yi ta yin ta a gaggauce a gigice a gicciye ka yi sallah yadda ka ga dama kau kau Allahu akbar sami Allahu liman Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wani zo mu tafi na gama ina za ka je ba ka son ka je masallacin suwa ne saboda limamin yana yin sallah a hankali ba ka so kada a auna sallaka riba sallaka idan kana yin ta a jam'i watakila amma in kai kai dai ne ba ta maganuwa yanzu yanzu ka gama ta Allah Allah Allah Astaghfirullah Adha'u salam bai nemi ilimin sallah ba da aka a gargajiyance yake yin ta baya yin mai kyau so yake maza maza ya gama zai tafi ga masallacin nan dai muna gani nan da nan Allahu akbar sami Allahu liman hamidda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi ya gama ba an ce yayi ba to yayi ya gama Wataƙila kana kabbara na masallacin unguwarku da za ka yi sallah gobe da asuba haka ne zamu ku yake kuma baka canja masallaci ba baka masa nasiha ba kuma ba da nutsuwa ya fi nutsuwa lokacin da ake ɗaura aure ana raba goro don kar a tsallake shi natsuwarsa da yake wajen karɓan goro wallahi ya fi nutsuwar da yake yana sallah yana iya haƙuri da komai amma baya iya haƙuri ya dade a sallah ina ma sallah masallatan kasuwa masallatan tasha masallatan bakin hanya masallatan kaza ina waɗanda suke zuwa su jefa sallarsu a ko'ina ai mu musulmi mu ko'ina muna sallah Allah ƙara musulunci amma akwai limamin da billahi azimu zai kifar da kai kamar yadda ka san akwai direban da in ka shiga motarsa sai ya ajalinka akwai limamin shi ma sai ya ajalinka a sallarsa ban sani ba ko kuna gane abin da nake faɗa kuna gane ba babu musibar da ta wuce ka tashi ran tashi al'iyama a buɗe maka littafinka a ce ai sallaka ta shekara kaza shekara kaza shekaru adadin shekaru kaza Allah bai karba ba wallahi ya zo a cikin hadisi akwai wanda in ya sallar yana gamawa mala'iku za su tukwikwiye sallar su tukwikwiye ta tukwikwiye ta mai da ita tsumma su jefa ta a fuskarsa sallar za ta ce da shi bayya aka Allah kamar bayya ta ne Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ne Allah kai ma ya tozarta ka me yasa maka so a daɗe an yi sujada me yasa baka so a dade hanyar koyi me yasa baka so ai karatu mai kyau dalla dalla me yasa kai ka fi son gargajiya saboda a cikin zuciyarka akwai tsatsa duk karfen da yake da tsatsa a cikin san an yi masa fenti fentin baya kyau barewa yake daga baya dan bai samu foundation mai kyau ba to haka kai ma in baka gyara imaninka ba za ka daɗe kana yin sallah Allah baya karba kuma ana iya daga mutum kafa akan komai amma ban da sallah dan ita ce wal ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah abu na farko da Allah zai yaba wa isa biran tashi kiyama ita ce sallah idan ta yi Allah zai karba sauran ayyukanka Allah zai ce ku daga mai kafa ku jale shi hakkokin mutane sai biya maka amma in sallaka ba ta yi kyau ba kana da damuwa in ma kun yi sakaci da wani abu ka yi sakaci da sallah shi sa rinka zaɓen limamai da suka cancanta su zama limamai ba waɗanda suke da alfarma suke da hannu suke da alaka da wani ba yanzu limanci ya zama sai waye yake da hannu babban muzi mai maiko ba wa ya fi ilimi da tsoron Allah ya iya ibadar ba ba shi bane a wa ya san wane da wane da wane saboda za a samu moro moro wattabahu shahawat suka bi sha'awa duk wanda ka gan shi a wutar jahannama to sha'awa ya bi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa an kewaye wutar jahannama da ashahawat abubuwa na sha'awa su suka kewaye jahannama kana son kaza kana sha'awar kaza kana sha'awar kaza kana sha'awar zina kana sha'awar alaƙa da mata kana sha'awar shaye-shaye kana sha'awar kayan wani kana sha'awar fasadi kana sha'awar shan giya kana sha'awar caca kana sha'awar kaza ash-shahawat ka aikata amma sakamakon ka wuta wa huffatil jannati bil makari ita kuma aljanna an kewaye ta da abun ki abinda baka so kai shine kuma in kai shi za ka samu aljanna baka son yin azumi litinin da alhamis kai kullun so ka cika koshi to ana ce yake a kofa aljanna masu yin sa ne za su shiga aljanna waɗanda suka sha yunwa ya zo a hadisi manzo Allah ya ce azumi zai yi ceto ran tashi alƙiyama alqur'ani ma zai yi ceto azumi zai zo ya ce ya ubangiji ya rab ya Allah منعت الطعام والشراب والشهوات ni ne na hana wannan bawa na ka ya ci abinci da rana ni ne na hana shi ya sha abin sha da rana ni na hana shi biyan bukatarsa ta sha'awa saboda yana azumi fashaffi'ahu fiyya ka bani dama in cece shi tun albarkaci na alqur'ani zai zo ce ya rabbi ya allah na hana shi bacci da daddare na ana shi ya huta kullum ne yake karantawa ya ubangiji fa shafi'ahu fayya dan wahalar da yayi ta karanta ni a duniya yana son ya huta amma sai ta karantawa yana son ya bacci yana idan sa bacci ta karanta qur'ani kowa ya tashi ya tafi shi kuma ya zauna a masallaci yana ta qur'ani kowa ya tafi harkarsa an je FC an je yammaci ana kallon abubuwa an zauna bakin titi ana kallon mata yan birni da motocin gari shi kuma sai koma ya ce bari je karanta alkurani a masallacin unguwarsu ya Allah fa shafi'ahu fiyya ya Allah ka cece shi saboda ni manzo Allah ce fa yashfa'ani da qur'ani da azumi sai su ceto albishir kuma sai azumi hana kanka ci da sha da rana kana gani ana cin abinci amma sai dai ka kawo da kanka me faru azumi nake wallahi kana da sakamako malam ranar tashin alƙiyama akwai wata kofa sunanta a rayyanu aljanna rayyan wannan kofar Allah zai ce wa duk wani mai azumi da ya lazumci azumi da Allah ya karba azumin su ku zo an waro ku a cikin muminan ma za a ware su a ce ku shiga ta wannan kofar ba wanda ya isa ya shiga wannan kofar in ba sa imuna ba masu ajimi ba shi sa ka daure azumin litinin alaƙar suna ne zama maka jiki ka daure akwai yanayin da zai zo ba za ka iya ba akwai ulsa akwai ciwo akwai tsufa akwai gajiya akwai shagulgula yanzu da kake da lokaci iktanim khamsan qabla khamsin faraghaka qabla shughulika kai kokari ka amfani da faragha lokaci da ka samu kafin shuguli ya zo ya same ka dan annabi ya ce akwai lokacin da shagali wallahi tallahi sai ya hana ka bauta Allah ma wannan hukuba ce mai tsanani ga waɗanda suke tozartar da sallah almudayyin lis-sala wal muttabi'in lish-shahawat amma wanda ya tuba bayan wannan duk wanda ya tuba tawbatan nasuha yayi imani da Allah haqqal iman yayi aiki tukuru a duniya al-amalu salih insha Allah Allah zai yafe masa kai barin gaya muku wani abu guda astagfirullah astagfirullah ba a shiga aljanna sai an sha wahala ba karka taɓa tsammanin za ka samu wannan aljanna ba tare da ka gajiyar da kanka ba sai ka yi sallah lokacin suna bacci sai ka yi nafila lokacin kana jin ka gaji ba ka son sai ka yi sadaka kana son dukiyarka amma ka zare ka bayar baka da shi dan kaɗan ne da kai amma ba ka duba wancan babban alhajin kai kanka kake dubawa ka sai yana daga cin hasara idan an ce a ce maka a ce maka a ce maka sai mu ce rinka duba wancan ne mai kuɗi shi zai bayar amma ni duk kuɗi na ma ba su ce dubu uku ba mai zan bayar mai tsoron Allah a cikin dubu uku yake zaren ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ya bayar kuma shi ne in Allah ya bashi miliyan uku zai iya aiki kuma ka gajiyar da kanka wajen neman yardar Allah wahala a nan duniya ne in ka je aljanna hutu ne bacci ne kawai inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك على الأرائك ماذا متكئون Allah ce da su da matansu yan aljanna suna ƙarƙashin inuwa ba wanda ba san inuwa irin ta aljanna manzo Allah ce sai kai shekara ɗari biyar reshen bishiya guda ɗaya bishiya ƙwaya ɗaya reshen ta sai ka tafi shekara ɗari biyar baka gama inuwar ta ba bishiya ɗaya haka suke bishiyoyi ne shi zaka ce da ita aljanna inuwa ba kuma irin bishiyar da ganyen ta yake faduwa kasa ya zama datti ba kuma mahayi fa mai tafiya ne ma ba wanda yake tafiyan kafa ba mahayi da yake kan abun hawa annabi ya ce kana kan abun hawa mai sauri wallahi sai ka shekara ɗari biyar baka kure inuwar bishiya wato reshen ta guda ɗaya ba Allahu akbar اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه امين to amma sai ka gaji kwarai kuwa ka ji ana ba da labari malam sabon annabi malam ana sallah a masallaci sai ka ji rif wani ya faɗi suna bin annabi sallah ya faɗi me ka da shin yunwa ni yanzu ni da kai irin wannan yunwar ba na ma mu zo masallacin ba wani zai ce kai da Allah bacci mai me zan je wata sallah haka za ka faɗa aka zo a yakin tabuka aka ce a ce maka a ce maka a bada taimako sai na Usman ibn Affan ya bada raƙumi dubu da doki ɗari duk da kayan yaƙi da kayan fada a kansu ko linzami ko tarnaƙi ba a rasa ba wani bawan Allah ya duba ya duba ya ga bayi da komai a duniya riga da yake da ita sahabi ne ya je gidansu ya buga ya buga ya buga ya ga gaba abin da yake da shi ya mallaka kwano ɗaya ne na abinci kawai sai dako kwano ɗayan kawo ne wani da je gida wallahi tallahi kwano ɗayan ma rasa rabin kwano ya samu to annabi ya ce a taimaka kawai sai je gida ya je dako rabin kwano ya dako ya sashi a gaban annabi ya ce gashi nan na bayar ina neman lahira mu yanzu yau ni da kai abin da aka koya mana mu tara duniya wani mai ka tanada wani mai kake da shi wani mai kake da shi gidajen ka nawa motocin ka nawa kadarorin ka nawa ba sa ziga ka ka gina gidanka na lahira la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha bai da gida mutum bai da gida da zai zauna a ciki bayan mutuwa in ba wanda ya gina shi tun a nan duniya ba ma'ana lahira gidanka na lahira a nan za ka gina kai ta aikin alheri shine kana gina gidanka na lahira idan ka gina shi da alheri ya yi kyau idan kuma baka gina shi da alheri ba ka yi hasara ka tabe ka duba yadda mutane suka rude malam suka kiɗi mai akan neman duniya yau in baka da duniya a cikin mutane ganin ka ake kama wani kafiri kafiri wallahi ko daurin aure za su yi ba za su baka invitation ba don baka da you don't have any relevance ko daurin aure ba su ga ce ka ba dan uwanka da kuke jini da shi billahi alazim zai zo ta harka wallahi ba zai neme ka ba saboda baka da kuɗi yanzu ana mu'amala ne da mutum da wannan abar wannan tsumma wannan rigar da wannan rigar kana cire ta ya zama tsira yake bai da komai to da ita ake mu'amala yanzu ta kai ga mutuwa ma an fi sha'awar masu waye a za a kira su duk wata babbar harka baka ciki kuma idan ka zo taro ba a san ka zo ba in ka tafi ma ba wanda ya san ka tafi banzan bazara ke haka suka ɗauke ka wallahi ko lissafa 'ya'yan gidanku ake wallahi wani lokacin sai a manta da kai ta ce oh a ce akwai wani bayan tafi shirani buba amma an zo an fara irgawa mutum nawa ne a gidanku mai kudin gidanku za a fara cewa wane alhaji wane ko da ku shine na 29 haka ne haka ne duniya haka ne duniya wannan kasa mutane suke ɗimaucewa su rude dan suna neman duniya ranar da ta satin da ya wuce ranar litinin irin wannan danwa danwa nan da muke tare shi mai sai da kaset wannan kuna fita da ku yana sai da kaset dan uwansa shakikinsa yaro matashi makarancin qur'ani yana komawa gida sai ya an kama shi a nan hoto wani ne kuma ya zo ya kira sunansa ya ce wane ce ne sai fesa mai wani abu a fuskarsa daga nan yaron ya fita daga hayyacinsa kaga yanzu a shi ana yawo da wani abu da za a fesa maka duk karfin ka duk dabaran ka an fesa maka shikenan ka fita daga hayyacinka sai dai su dauke ka kuma duk abin da suka ce kai wallahi za ka yi shi sa abun malam ba dabara bane ba wayo bane sai kai addu'a haka suka tafi da shi yaron ne ya ce zai ga tashi hankali ta gudu da shi aka shigar da shi daji ya ce malam mun kai mutum ni ne na goma sha tara yara ne matasa aka ba wani daga bauchi wani daga kaduna wani daga katsina wani daga kano wani daga kaza dai an kawo su an kamo su ya ce kuma wallahi waɗanda suka kama ni malam yan wana ne musulmi ba sallah me ake musu ya ce malam yanka da inji suke zuwa ina injin da yake yankan bishiyar nan ce wallahi ka za a daure ka mala a maka aski a daure ka daure kafafuwan ka a daure kana gani za a kwantar da kai a taka wuyanka a danna maka wannan injin kawai sai dai ka ji an ci fille ma kanka yace a gabana aka yanka su ka san me kubutar da shi rana ita yau shi sa na ce ku rinka azumi yaron azumi yake a nan nan hoto rufus ta kama shi yana azumi suka ba shi wani abu a hannu suka ce gashi ya ce shi azumi yake ka karya ya ce shi azumi yake an zo an kwabe shi za a yanka shi aka ce me aljihun ka yace qur'ani ne izu 60 sai mai yankan ya ce ku canja wannan ku canja mana wannan ku canja mana wannan wallahi malam yankan da ba masa ba kenan suka ce kaga nan kama nan kai ta tafiya sai da ya kwana yi ne yana tafiya da kafa bai san ina yake tafiya ba Allah ya taimake shi ya ganshi akan balta sauran fa ai an gama labarin su Allah kaɗai ya san iya adadin adidi sahu a garin nan wadda ba ta haya ba ce ba ta sace mutane ne Allah ya san adadin mutanen da kullum ake kamawa kun ga matsalan kidnapping ga matsalan yankawa wannan kuma tsafi suke abinda suke yi sai su cire hanta da kodar mutum da kugunsa kawai sai a tura shi rami kawai ana ta addu'a a masallaci wani an neme shi bai dawo ba gida shi sun gama yanka shi yace shi dai Allah bai nuna masa wani kafiri ba a cikin su duk ɗan uwansa ne musulmi wattaba'u shahawat wattaba'u shahawat amma fa saufa ya kauna gayya sakon shi ne ya koyan wani mu kama Allah duk inda muke mulki Allah ni dai na sha gaya muku babu rayuwa mai daɗi irin bin Allah ka gode wa Allah da Allah ya tashe ka a babin ka ce makaranta ka saurari wa'azi ka yi sallah ka tashi ka yi addu'a da daddare kana da kuɗi ko baka da kuɗi ka daga hannu ka roƙi Allah ya rufa maka asiri wannan rayuwar billahi azim ta komai daɗi yanzu wani yana nan akan neman duniya tijarar dan adam yake yi mutum yake ɗauka ya je ya sayar a bashi kuɗi to shine Allah ce illa man taba asa إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba kaga dadin Allah kenan in an yi bayanin laifi sai a ce to wanda ya tuba at-taubatul wato an-nasuh yayi imani yayi aiki mai kyau to waɗannan su ne masu shiga gidan aljanna bi fadlillahi wa rahmatihi wala yuzlamuna shay'an kuma ba za a zalunce su da komai ba ai la yunqasuna min ujuri a'malihim shay'an ba za a rage wani abu daga cikin wato ladan ayyukansu ba ko mun karancinsa sai ce
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب na'am na'am إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما Allah ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا to Allah ya tsunduma mu a cikin wannan aljanna sati mai zuwa insha Allah sai mu karasa fassara ayoyin da suke bayani a cikin gidan aljanna ko aljannancen da ubangiji ya tanadi ga waɗannan bayi ya Allah ka azurta mu da tuba in mun aikata aiki mai muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai bukata na addu'o'i akwai ɗaya daga cikin wanda muke tare shi a nan mahaifiyarsa ba ta da lafiya ake bukatar yan uwa su tallafa mata da addu'a Allah ya sauƙaƙa mata ya ba ta lafiya muna tausali da wannan muma Allah ya ba mu lafiya masu cuka da cututtuka da larurori a cikin mu Allah ya warkar da su Allah ya tsare mana lafiyar mu akwai dan uwa shi ma da zai tafiya muna tare da shi a nan ina buƙatar ai masa addu'a Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi da abokanansa lafiya duka muna musu addu'a ta alheri akwai bawan Allah shi ma da aiko da addu'a da yake nema akan yarsa da Allah ya jarrabe ta da ciwon masunjin shafar aljanu ya ce ga naira ɗari biyu a asusun masallaci allah madaukin sarki ya ba ta lafiya ya kuma yaye mana damuwar da take damun allah ya tsare kamalan ya mai daga gida lafiya amin allah madaukin sarki ya ba ta lafiya ya warkar da ita wannan ya ce idan mutum yana bin neman ya kawo labari ne na rafkanuwa da liman ya yi can da ƙarshe dai har ya wuce ya ƙara musu raka ta biyar wasu suka wuce suka bi shi a ta biyar ɗin suna sane wasu kuma suka ƙi su bi shi to wai mai hukuncin waɗanda suka bi shi da wanda ba su bi shi ba yayin da ya bayyana liman ya yi ƙari a sallah ya raka guda ka sani sai kai zaman ka ka jira shi zai gama ya dawo in yi sallama sai ku yi sallama in yi sujjada sai ku yi sujjada idan kuma mutum bai sani bai bi shi shikenan babu komai a kan shi so ba laifi bane idan mutum ya zauna bai bi shi ba wannan ce mala Allah kara maka lafiya da nisan kwana ya ce wai da Allah malam ina jin ana cewa tarbiya tarbiya wai me ake nufi da tarbiya ne bari magana kenan tarbiya to makaranta ce ai yanzu ake tarbiya shine tanshi'atu shay shay'an fa shay'an ka taso da wani abu wannan literal technical literal meaning na tarbiya tarbiya a lugha ka taso da wani abu a hankali a hankali a hankali a hankali kana reno tarbiya ita ce reno ka rene shi amma a istilahi shine ka reni mutum tun yana karami har zuwa girmansa a rayuwarsa gaba ki daya a bisa tsarin alkitabu wa sunna ka reni mutum ya rayu rayuwa mai kyau hayatan sa'ida ala wifqi alkitabi wa sunna wa'azi fadakar da shi a kokarin dora shi a rene shi akan ya rayu akan tsarin Allah shine tarbiyya Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana wai wannan ya tashi ne da asuba sai ya ji shi yana janaba sanyi yayi ai yanzu kan kun fara lekowa kuma tuzurai da gauraye lokacin sanyi lokacin tashi hankalin ku kenan ga gwauranci da tururanci ba ruwan zafi barkwa babu kuma mai dora ruwan zafi kai Allah kare mu da kwanciyar shago ko wannan aka gumurzu a cikin sanyin nan to ya za ka yi kaga Allah ya rubuta maka ko wai ya tashi ya je shi a cikin janaba shi kuma gaskiya bai da ruwa ya rasa inda zai sa kansa ya ce kawai sai ya taimama sai ya sallah ya ce kuma abin mamaki sai ya manta da yawa ya gari bai wankan ba ya je alwala ya azahar ɗansa ya ƙara ɗora la'asar sai da magarba wai sai ya tuno to waya labarin sallolinsa wacce ka yi ce mama ka yi ta ta asuban nan ta yi wacce ka yi alwala ka yi ta alhali da janaba a jikinka to nan ba ce ba a zahar ɗin da ka yi da la'asar ɗin da ka yi wace ba sai ka wanka sai ka sake ta wanda ma da a ce ka ƙara wata taimaman ne kai azhar ka ƙara wata taimaman kai la'asar sai a ce a baka uzuri baka samu ruwan wanka ba ne amma da janaba a jikin ka kai taimama a kai alwala a ya ce malam ka huta lafiya Allah ya ji kan mahaifanka to Allah ya mana abuwa duka gaba ɗaya yasa abin da ya kamata ku yi akwai akwai wani risho da na ga irin masu gwangwan nan nan suna sai da shi wallah yana da sauki kwarai da gaske akwai wani wata hita da na ga yan gwangwan masu gwangwan suna yi da wani element ba da tsada akwai na ɗari bakwai akwai na dubu ɗaya ka rufa wa kanka asiri ka siye shi ka sa gargashin gadonka kaga yanzu ana samun wuta da ka ji birbir ka dan jona shi ka dora ya tufin yarka kai wanka ka tafi masallaci kai sallah cikin tsafta tare da mutane ko kuma ka samu dan plus ɗinka akwai plus plus ana sayarwa kullum ka rinka dumamo ruwan zafi a gidan kana ajiyewa saboda gudun bacin rana to ɗakin samari ne baya ganuwa wallahi ya ga mutum a waje malam ba magana ya gama haɗewa malam gaugau da shi amma wallahi da kaji ɗakin sa tsummo kara ne na fitar hankali ya gayu a gan ku a titi amma kana shiga ɗakunan ku ai malam ba abin da ya fi aure ni'ima ai na kwarai da gashi shi yasa wani wani yake cewa karka yadda ka mutu baka yi aure ba magana ta gaskiya ko in fa ka kuskura ka mutu baka yi aure ba wallahi wani abu na jin daɗi na duniya Allah ya kuɓuce maka ƙwarai da gaske ai wani ne ya aure aka raka shi da aka raka shi ya ci ya ga cire a ɗakin ce ya ga gado malam yana kyalli ga turare ga filo ɗaya a can ga wani a gefe ga ɗan ƙarami ga na tokarawa ga wani ma wai hadda na kafa ma inda za a ɗora kafa ma ya zo ya ga wani kabet malam ga wasu kayan kyalkyali ga wasu abin nan ga kujeru masu laushi malam akan kujeru ma wasu kushin kushin aka sa masa a tsakiyar falon ga wani ga wani kafet mai laushi ya shiga kicin ya ga kaya sama da ƙasa ce ya ce alhamdulillah kuma duka wannan fa ba kwabansa ciki wani kuwa wani kuwa malam aka kawo maka amarya in kai malam Allah ya saka wa matan nan da alheri ma iyayen matan nan Allah musu albarka ba wuce ayi har morewa aure yayi gado malam lafiyayye da kana fama da na yan bodin school yana kikar kikar da shagin kudin cizo a tattalin da shi ka zo ka duba malam gashi kuma komai ne ba ɗan shi ga buta ba ka shiga ban ɗakin ba ba an cika maka buta an ajiye maka ga sabon silifas an bata ta kawo maka ga shi ka an ajiye maka ga an ga an kafa maka ga durowa nan wannan wurin sa kayan ka ne ga mata kuma gefe a ai ai malam ba magana ai ba bayani ka dage ka samu kai aure shi yasa ko a satin nan na a masallaci ranar juma'a a lokaci guda dai aure takwas muka daura na ce tsaf lalle sanyi yayi sanyi tana murna ita tana murna kai kana murna eh tana son ka kana son ta kuna murna ana mata murna wance kin yi aure alhamdulillah ina miji wallahi mijina wani mijina mala ina matar ka wance ai malam baka san ana son ka ba a duniya ai sai ka yi aure yayi na yanzu kana kana kana yawo a titi kamar yan karake Allah ya taimaka mana wannan ya ce wai mai yin nafila shafa'i da wutar za mai sallah fadila zai iya bin sa wani kuwa zai iya bin sa ya gama sai ya cika na ga wasu mutane idan liman yana huduba in ya zo yana yin addu'a wai sai su daga hannunsu sama haka me matsayin wannan ba shi da asali a addini son zuciya ne kurin da ra'ayi ba wanda ya ce su malam za ka iya cin za ka iya ko mutum zai iya cin abincin ɗan daudu ba laifi a musulunci ci gai mai hana ba wanda ya hana mai laifin ɗan daudu ba laifi ya halatta laifinsa na kasancewa su an daure daban abincinsa kuma daban ana ba ku labarin ku rinka yin gosai ba ba ku yadda ba ya ce Allah kara malam lafiya mai da shi gida wannan ya ce abinda ake ba wa mutane na nama da kayan soye-soye na kirsimeti za a iya ci a'a ba za a ci ba musamman saboda akwai nama a ciki kaga ba za ka ci ba amma wasu malamai suna cewa yan ƙananan cututtuka da bai kai ya kawo za ka iya ci amma ba da niyyar ka goyi baya da kuma yarda da jin daɗin abin da suke aikata ba inda wannan ne bai halatta ba amma a nesa da cin abin da suka yanka wannan ce mala Allah mai da kai gida lafiya ina roƙonka da kai yan uwa su saka ni a cikin addu'a akan wani aiki da wai yake nema ko sojan sama ko na ruwa ce Allah ya zaba masa mafi alheri Allah ya sa zan amfana kuma amfana da addinin musulunci da iyayena da yan uwana gaba ɗaya da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna fatan Allah ya baka nasara Allah ya taimake ka Allah ya biya ma bukatarka mu ma gaba ki ɗaya mu ya Allah duk wanda yake da bukata Allah ka biya musu Allah lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ka tsare musu lafiya wanda suke da lurururi Allah ka yaye musu Allah ka sa aljanna ce mu komo Allah ka sa mu gama duniya lafiya Allah sa aljanna ce mu komo Allah sa aljanna ce mu komo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin